الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مرسالوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي غبدا كراتمنا موقع واللفاوة إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 40 a cikin karatun wannan littafin muna 26 ga watan muharram hijira da garin maka zuwa madina 1448 wanda ya daidai da 12 ga watan bakwai a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan mutiri yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan mutiri bayan alfijir alfijir idan ya riga yake to shin mutum yana da damar da zai yi wutiri ko kuma ba zai samu damar yin wutiri ba wutiri ya riga ya kulle da zarar an ce alfijir ya keto wannan matsala ita ce imam malik zai kawo mana dalilai ya tattauna a kanta shi ne malik ke cewa haddasani yahya an malik an abdulkarim bin abin abin makharikin albasari an sa'id bin jubair anna abdullahi bin abbasin raqada sun mastaikada faƙala li khadimihi unzur mada sana'an nasu wa huwa yau mai izin kan zahaba basu فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح wannan riwaya ce wadda imam malik ya keɓanta da ita ta kasancewa abdulkarim bin abi al-makharik mutum ne mai rauni malamai ba sa karɓa hadisi da wurin shi riwaya shine daga yahya bin yahya laisi daga abdulkarim bin abdul makharik ya mutu shekara ta 126 malaman hadisi sun ba a fashi ba a karban hadisi daga abdulkarim bin abdul makharik bin qais wanda suke mai alkunya ko kuma suke nasaba shi da albasari almuallim sannan yake cewa daga sa'id bin jubair shine sa'id bin jubair bin hashim wanda ya mutu shekara ta 95 daga hijira daga garin makka zuwa madina shi kuma tika ne da kasancewar wa'ansu daga cikin malamai sun yi bayani yana irsani sikatun sabatun faqihun ake cewa anna abdullahi bin abbas raqada lalle abdullahi dan abbas na abdul mutallib al-qurashi al-hashimi al-makki al-madani wanda ya shekara ta 67 daga hijira daga garin makka zuwa madina sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yayi barci sun mastaiqaza sannan ya tashi barcin dare sannan ya tashi fa qala li khadimihi wannan kuma shi ke kara tabbatar maka bayan ya riga ya yi kiyamul lailin shi yayi sallolin shi na dare sannan ya koma ya kwanta sannan ya tashi daga wannan barci nashi faƙala ne khadimi sai yake cewa meme hidima yaron shi kenan yake cewa unzur ma za san annasu ka huta ka leƙa ka gani mi mutane suka yi sun riga sun yi sallah ko kuma da saura su sallaci sallar su ba ta asbahi ba yace wa huwa yawma idin qad dhahaba basruhu basruhu yake cewa a wannan lokacin Abdullahi bin Abbas idan shi ya riga ya ko ganin shi ya riga ya tahi kenan ya makabce wani kuma tabbas abdullahi bin abbas ƙarshen rayuwa allah ya jarrabe shi da makabta wani kuma abu ne wannan jarrabawa take zauwa ta rayuwa inya ta zo bawa sai ka rungume ta ka rike ta da hannu biyu kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana ajaban li amril mu'min in asabatu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la yace abin al'ajabi ga al'amarin mummuni duk lokacin da yalwa ta same shi sai ya gode ma ubangiji akan wannan ni'ima da ya mai ta wannan yalwa shi kuma dama ubangiji ya riga ya tabbatar mana la in shakartum la azidannakum ma dama zaka gode akan ni'imar da aka yi maka to shi kuma ya dau alwashin zai dada maka akan wannan ni'ima wanda ya yi maka yace kuma idan ka wata cutaswa za ta samu muni sai ya maida al'amarin zuwa ga Allah ya haƙura yace dama jarrabawa ce ya gani linabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan ita ce dama rayuwa ya haƙura ya meda wa Allah al'amarin ya ce wannan shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin al'ajabi ga al'amarin mummuni to a wannan ƙarshen rayuwa idan shi ya rigayi ko ganin shi ya rigayi ya tahi ya kam ya makabce ya ce fa zahaba al-khadimu summa raja'a wannan khadimin nashi ya huta ya tahi ya ga abinda mutane suka aikata sannan ya dawo yake ce me qad yansarafa an-nasu min as-subh ai mutane sun rigaye sun kammala sallar su mata asuba ya ce faƙama abdullahi bin abbas abdullahi ɗan abbas a wannan hali ya tashi fa'autara sai ya yi wutirin shi sun masallar subha sannan ya sallaci salla wadda take ta asma kaga wannan me yake karantar da kai abdullahi bin abbas bayan asuba bayan alfijir ya riga ya keto hamma mutane sun rigaye sun kammala sallarsa ta asuba abdullahi bin abbas ya yi wutirin shi wannan me yake karantar da mu kenan ana iya yin wutiri bayan sallar asbahi a wannan riwaya wadda imam malik ya kawo da wannan kuma rubama ya kasance matsayin abdullahi bin abbasin akan haka shine madan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man nasiya man nasiya an salatin aw man nasiya salata aw nama anha yace falyusalliha idza dhakarha aw kama qala sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya mance wata sallah ko kuma yayi barci bai sallaci wannan sallah ba yace to lokacin da ya tashi ko lokacin da ya tuno da wannan sallah sai ya sallace ta rubama wannan ita ce matsaya ta abdullahi dan abbas dalilin dalilin shi akan yin sallah ta yi ta sallar sallar sallar wutiri ko yin wutiri bayan asbahi ta rigayi ko alfijir ya rigayi ya keto kuma mutane ma hamma sun rigayi sun sallaci sallar su ta asbahi yake cewa wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdullahi bin abbas wa ubadata bin sam bin samit والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر daga yahya bin yahya laisi daga yake cewa daga imam malik yace lalle labari ya cimmi lalle abdullahi dan abbas da ubada bin samit al-ansari yace kuma da alqasim bin muhammad bin abi bakar da abdullahi bin amir bin rabi'a al-anazi wannan dukkan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kasancewar jayyid da addakwai na abdullahi bin amir bin rabi'a al-anazi shine wa'ansu daga cikin malaman tarajum suka ce an yako yana da suhuba suka ce a eh tabbas yana da suhuba saboda an aike shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kuma baban shi kowa ya sani rabi'a bin wannan amir bin rabi'a al'anazi wannan kowa ya sani sahabi ne wanda yake mashhur daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me suka yi qad autaru ba'da al-fajr sun yi witrin su bayan al-fajr ya riga yi ya keto وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو قيمت, لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر yace daga yahya bin yahya laysi daga imam malik daga hisham bin urwa bin zubair daga baban shi urwa bin zubair wanda ya musu shekara ta 94 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace anna abdullahi bin mas'ud qala lalle abdullahi bin mas'ud al-huzali al-kufi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya musu shekara 32 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin as-sabiqina as-sabiquna al-awwaluna wanda suka yi wanda ubangiji wanda ya yabe su a cikin alqur'ani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu yake cewa ma ubali da waqimat salatu subhi wa ana out wa ana uta yake cewa bana damuwa da za a tayar da sallar salla za a tayar da iqama ta sallar asuba ni kuma ina gida ina yin mutri yace babu damuwa akan haka kaga wannan shi yake nuna maka lalle witri ana yin shi bayan alfijir ya riga ya keto amma dai ga mutumin da ya saba yin shi ya kubce ne a wannan rana bai yi shi ba za mu zo za mu ga magana ta imam malik akan fatawar ko bina'in da yi akan wannan wannan maganganu na sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan da suka aikata اكتيا وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح wannan riwaya ita ma imam malik ya keɓanta da ita daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga yahya bin sa'id daga yahya bin sa'id al-ansari al-najjari al-madani al-qadi yake cewa annahu qala lalle ya hada yana cewa kana ubada bin samit ubada bin samit al-ansari ya ummu qauman ya kasance yana limanta wa'ansu mutane fa kharaja yawman wata rana ya huto daga gidan shi dan ya limanci wa'annan mutanen zuwa ga sallar asbahi fa qama sai fa qama fa aqama al-muazzin sai ladani ya tayar bayar da ikama ikamun wata sallah salatar subhi sallah wadda take ta asba yace fa askatahu ubada ubada sai yace me a ishiru dagatar da wannan ikamar da kake tayarwa hatta utira har sai na yi witiri sun masalla bihim subha bayan ya kammala witirin shi sai ya musu sallah wadda take ta asbahi وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال أي ذلك قال كتاب دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى إمام مالك عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر أنه قال للشيا فدا صحابين لمن الله صلى الله عليه وسلم كتاب cewa afwan tabi wannan tabi'i ne Abdurrahman bin Qasim bin Abubakar yake cewa sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'a naji Abdullah bin Amir bin Rabi'a al-Anazi sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni la utiru yace tabbas ina yin mutrina wa ana asma'ul iqama ina jin ladani yana tayar da iqama a wannan halin da nake yin mutri au ba'da al-fajr ko kuma ma kai amma an rigayi an kammala sallar asbahi ko kuma ba'ad alfajr amma an rigayi alfajr ya rigayi ya kinto shine yake bayyanawa yace ya shukku abdurrahman ayya zalika qala abdurrahman yana shakka wanne ne abdullahi bin amir bin rabi'a ya hadi yana yin mutri ne bayan alfajr ya rigayi ya keto ko kuma lokacin da ladani yake tayar da ikama ta sallah asbahi وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga abdurrahman bin al-qasim al-qurashi at-taymi al-madani annahu sami'a abahu al-qasim bin muhammad ya ji baban shi al-qasim bin muhammad bin abi bakr as-siddiq yana cewa inni la uturu ba'da al-fajr tabbas ina yin mutri bayan al-fajr ya riga ya keto a wani hali a halin da al-fajr ya kubce mini bin yi shi ba a cikin a cikin dare kamun ketawa al-fajr shi ne nan mala ya kawo mana ƙala yahya ƙala malik wa inna ma yutiru ba'da alfajri man nama anil witri wala yanbaghi li ahadin an yata'ammada zalika hatta yada'a witrahu ba'da alfajri yahya ibn yahya laysa yake cewa imam malik ya hadi mana yayi fatawa akan wannan mas'ala ta yin witri bayan alfajr ya riga ya keto yake cewa inna ma yuturu ba'da al-fajr ai ana ba da damar yin wutiri ne bayan alfajir ya riga ya keto manna ma'an wutiri wanda yayi barci bai yi wutirin shi ba wanda ya yi barci bai yi wutirin shi ba kenan ya saba yana yin wutiri rannan Allah ya jarrabe shi ya yi barci bai samu ya tashi ba kamun alfijir ya keto ya yi wutirin shi ya ce wannan mutumin shi ne zai yi wutiri bayan ketawa alfijir ya ce walayen bari ne ahadin an ya ta'ammada bai dacewa an ya ta'ammada zalika bai dacewa da ɗaya daga cikinku ya ce ya yi ganganci ya bar wutiri har lokacin shi ya huta bai yi shi ba kuma ya zo ya yi shi ya ce hatta ya da wutirahu ba da alfajar har sai ya bar wutirin shi alfajar ya riga yi ya keto bai dacewa mutum ya yi ganganci akan haka wanda ya saba yana yi idan bai yi ba alfajar ya riga ya keto yana iya yin wutirin shi a wannan hali wannan shine mazhabin Imam Malik ya kawo maka dalilai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da riwaya ta farko da mun karanta isnadin ta isnadi ne wanda yake da'ifi na Abdullahi dan Umar amma dai wa'annan Abdullahi bin Abbas Ubada bin Samit Al-Qasim bin Muhammad bi Al-Qasim bin Muhammad Abdullahi bin Amir bin Rabi'a Al-Anazi dukkan sun kasance suna yin mutulin su idan ya kubce musu ba sallace shi ba kamun ketawa al-fajr suna yin shi bayan ketawa al-fajr Allah ta'ala a sai babi na gaba malai ke cewa babu ma ja a fi rakatai alfajir babi wanda ya zo zai mana bayani akan matsala ta raka'o'i guda biyu da ake yi na alfajir su ne bayan alfajir ya riga ya keto mutum zai sallaci raka'o'i guda biyu wanda zai sauƙaƙa a yi sassabta akan wannan raka'o'i guda biyu ba dogon karatu mutum zai ja ba zai yi su ne ya sassafta ya yi su ya huce ya take shi masallaci ana yin su a gida kamun a taya masallaci amma dai idan lokaci ya kwarace idan mutum ya isar da su a masallaci yi su babu wani laifi ko kuma mutum ya dalilin dalilin ta da ikama ko matsewar lokacin sallah ya bari idan ya kammala sallar shi ya kawo su waɗansu ake kira da rakatai alfajar shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana na khairun min duniya wa ma fiha wannan rakawoyi guda biyu da Allah zai baka damar ka yi su rakatan alfajar sun yi alkhairi ga duniya da abin da yake cikin duniya wata matsala wadda ya kamata mu kawo kai a kanta duk ibadar da muke yi wallahi ƙarƙashin soyayyar ubangiji ne idan ubangijinka bai datar da kai ba da yin wannan ibada ka fi duniyan nan ta haɗu wallahi ba wanda ya isa ya sa ka kan yi ta duk duniya ka tabbatar wa zuciyarka kana so ka yi in ubangiji in bai so ka ba bai numace ka da wannan alkhairin ba wallahi ba kai sa ka yi ba so da yawa da kai wa'ansu ibadodi wanda bai dacewa da ƙarhinka a jiki ka san mahimmancin wannan abin a ce ka sarar da su ba ka yi su ba da duk lokacin da ka ka nisantar ko ubangijinka ya nisantar da kai da wannan ibadodin to wallahi ka yi bitan imaninka mi kai a cikin yininka in dai za ka kwashe yininka da alkhairi to wallahi ubangiji zai nema ya bukaci ganinka a cikin daren nan shi ne ubangiji ya yabi irin wa'annan mutane a cikin suratul sajada ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun mutane na gari wanda suke da imani su ne wanda suke nisan da shimfudar su a cikin dare suna kiran ubangiji suna masu kwaɗayin abin da yake gun ubangiji kuma suna masu jin tsoron abin da yake gun ubangiji ya ce rai ba ta san abin da aka tanadar mata wanda zai kyautata zai daɗaɗa mata ranta shi ne ƙurrata a'ayu duk abin da rai za ta gani ta ji daɗi sakamakon abin da ya kasance yana aikatawa sallolin daren nan da kiyaye dokokin ubangiji Allah ma ka ga wanda bai kiyaye dokokin ubangiji kam same shi zai iya tashi daddare ma ubangiji ibada abin yana da wahala sanya wata baiwa da ita da mai gidanta mai gidanta ya ji ta tana cewa ubangiji don soyayyar da kake yi mani ya ce a'a dalilin ta tashi da dare yake ce mata ai baiwa wacce da cewa za ki yi dalilin soyayyar da nake maka ubangiji ta ce a'a kasancewa ubangiji na ya tayar da ni a cikin daren nan mutane miliyan nawa suna can suna kwance dubu nawa a cikin garinmu suna can suna kwance ba san ba wani dawan gari ake shafkawa a wannan dare ba kai ubangiji kai ɗaya lakkan ya tsame kai tada ka ka tashi ka bauta ta mai ka samu kusanci zuwa gare shi in bai san ka ba zai maka haka ba shi ne ya ce mai ta gyara wa mai gidanta mafhumin a a don soyayyar da ubangiji yake yi mini inda bai so na da bai bukaci ba in ta yi in kiraye shi a wannan lokacin ba da bai bukaci gani na ba a wannan lokaci ba ta haka mutum ya yi kokari ya kyautata yinin shi ma dama ka kyautata yininka wallahi za ka samu damar tashi da dare ka yi wa ubangiji kuma ka sallaci sallata asbahi a cikin jama'a wannan lamanin guda biyu ka gara ka atanin fajir ka ga sallah ciki sallah asbahi a cikin a cikin a cikin jami'i wallahi ba karamin gata bane bawa zai yi wa kanshi ba idan ka sallaci rak'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha tahi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi idan ka sallaci sallah asuba a cikin jama'a fa huwa fi zimmatillahi kana cikin kiyayewa ta ubangiji to idan wanda aka ce ubangiji ya dau alwashin kiyaye shi wani ya isa ya maka wani abu ban da wani garin ba aka bi duniyan nan ba hamma gobe hamma gobe kiyama sama da ubangijin idan ya dau alwashin kiyaye ka ba wanda ya isa ya cutar da kai la manja wa la malja aminka illa ilayka idan ka koma karsina zuwa gare shi yi alkawarin zai maka to wallahi ba wanda isa yi maka abinda ba daidai ba Allah ya tar da mu shine malai ya kawo mana babi na karshe kalkashin wannan littafin shine babi wanda zai mana bayani akan rak'atai al-fajr yace haddathani yahya al-malik an-nafi an abdullah bin umar anna hafsata zawjin zawjan nabiy sallallahu alaihi wa sallama akhbaratuhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وانا حديث إمام البخاري هتر الشيئة في كتاب الآذان باب الآذان بعد الفجر babu wanda yake mana bayani kiran sallah da ake yi bayan sallar bayan alfajar bayan ketawa alfajar haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu salat salatul musafirin babu istihbab rak'atai rak'atai sunnatul fajr babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin yin rak'awoyi guda biyu wanda ake kiransu da sunnatul fajr sunna ta alfajar take tawwa alfajar haka imamun nasa'i ya hutar da hadisin haka wannan a cikin sunan din shi a cikin qiyamul layli babu waqtu rak'atay alfajr wa zikrul ikhtilafi ala wa zikru zikrul ikhtilafi ala nafi yake cewa babu wanda yake mana bayani akan yin rak'atay alfajr rak'o'i guda biyu na ketawa alfajr haka da ambatan sabani wanda aka samu bangaren hadisan rak'atay alfajr daga nafi maula abdullahi dan umar hadisi ne daga yahya bin yahya laysi daga imam malik daga nafi maula abdullahi dan umar maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi wanda ya mutu shekara ta 116 daga hijira daga garin makka zuwa madina daga abdullahi dan umar shine abdullahi dan umar dan khattab 73 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace anna hafsa ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama daga hafsa ɗan uwarshi mata ko iyali game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta a shekara ta uku daga hijira da garin makka zuwa madina ta mutu a shekara ta 41 kamar yadda malaman tarajun suka kawo an suka ce 45 amma dai dukansu wahami ne 41 shine shekara mafi rinjaye wadda allah ma hafsa matan manza allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa da ke cewa shi abdullahi dan umar yake cewa ta bani labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الآذان لصلاة الصبح manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan ladani ya yi da kiran sallar shi na sallar asbahi sallar rak'ataini khafifataini manzo Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi sai ya sallaci rak'o'i guda biyu ya sassau ya sassauta ko ya sassauka a cikin wannan rak'o'i guda biyu rak'o'i ne wanda ba musu dogon karatu yace qabla an tuqama salat kamun a tayar da sallah wanda manzo Allah yana yin shi aina a gida yake yin su وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا wannan hadisin shi ma imamul bukari ya hutar da shi a cikin kitabun tahajjud babu ma ya karau fi raka'atai alfajar babu wanda yake mana bayani abinda ake karantawa a raka'atai alfajar haka imam muslim a cikin salatul musafirin babu istihbab raka'atai sunnatul fajr babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin yin raka'atai alfajar haka imam abu dawud shi ma ya hutar da shi a cikin as-salat babu fi takhfifihi ma babu wanda yake bayani ana sauƙaƙa salloli raka'o'i guda biyu na sallar raka'atai alfajr haka imamu nasa'i a cikin al-iftitah babu takhfif raka'atai alfajr babu wanda yake mana bayani ana sassauta ko ana sassauka karatun ko su raka'o'i guda biyu na sallar alfajr sune raka'atai alfajr hadisi ne daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga yahya bin sa'id al-ansari wanda ya mishi shekara ta 143 yace daga aisha lalle aisha mata ko iyali game da annabi annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wadda ta mutu shekara 57 daga hijira daga maka zuwa madina take cewa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yukhaffifu rak'atayn al-fajr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya kasance yana sassauta karatun rak'atayn al-fajr rakawoyi guda biyu na ketawa al-fajr take cewa hatta inni la aqulu kamma ya kasance ina ma cewa a cikin raina a qara'a bi ummil qur'ani am la shin wai manzon Allah ya karanta suratul fatiha ko bai karanta suratul fatiha ba saboda sassaucin da yake yi a cikin wannan salloli na raka'a guda biyu na ketawar alfajir kaga wannan yana karantar da kai raka'atai alfajir ana sassauta su ba a yin su ba a jan su ba a tsawaita su abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa yana karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko sannan raka'a ta biyu yana karanta fatiha da kul huwallahu ahad kaga iya kasancewa ka gangaren wurin karanta alkur'ani iya saukin da zaka samu wurin karanta alkur'ani shi alkur'ani iya danyantuwar shi a cikin bakinka iya gaugawar ka wurin karanta shi zolin ka ce mai karanta minti uku baya yi baya yi da samaka wannan surori ba baya yi da samaka da kata ya alfajar ba wanda ko yake da ma qur'ani ya zamna a bakin shi zaka gani a minti biyu ya kammala wannan sallah kuma ya huta ya tai shine aisha take cewa hamma wani sa'in ina cewa shin wai manzon Allah ya karanta suratul fatiha ko bai karanta ba suratul fatiha ba sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an sharik bin abdullah bin abi namir an abi salmata bin abdurrahman annahu qala sami'a qaumun al-iqamata faqamu yusalluna fakharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallama faqala asalatani ma'an asalatani ma'an wa dhalika fi salati as-subh fi ar-rak'atayn allatayn qabla as-subh wani hadisun imam malik ya kebantu da hutar da shi kuma yadda ibn abdulbar ya kawo bayani kalkashin hadisun yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga shariki bin abi namir shariki bin abdullah bin abi namir wanda ya mutu shekara ta 140 da 140 daga hijira kamar yadda malaman tarajum suka kawo suka ce 140 ba da 100 takriban ana kyautar san 140 ana kusan 140 Allah mai cikawa malaman hadisi suka ce sadukun lakinnahu yukhda martaba ta wurin karɓar hadisi a wurin shi sadukun sai dai wani lokaci ana samun shi yana yin kuskure shi matsala ta wannan malaman hadisi kamar yadda suke cewa laulal isnadu in ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama a gamka a gun manzan Allah akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama isan ya idan an ce wane ya rawaito hadisi daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane sai a leka wanan tabbas ya karba daga hannun wane to shi yaya yanayin shi yake yanayin shi ana karba hadisi sika ne sabtun ne dabitun ne sadukun ne a kai ma wannan da'ifi ne ko kuma mutum ne ma wanda yake majhuli ne dukkan su ana lissayi akan haka sannan amma wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci saboda ba za a yarda ba a ɗauko abinda manzan Allah bai faɗi ba a dangana shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi san ya ubangiji ya kawo wa'ansu mutane wanda ya ba su wannan baiwa suka tsaya suka tantance wannan hadisin daga hannun waye hutu wannan shi wane ne shi sai san ya duk wanda ka gani ka ɗauki wannan littattafan kutubu tis'a dukkan su zaka samu malumai sun tsaya sun warware wane wane ne wanan nan yaushe ya rayuwar shi ta kasance a hannun ma ya dauki karatu a wata shekara ya rasu yaya bangaren har da shi ko da ya kasance da ya kasance sika ne ƙarshen rayuwar shi ya samu ɗan taringarɗa saboda tsawon shekaru to shi ma za a tsaida daga lokacin da ya shiga wannan halin hadisan da ya rawaito to ba za a karɓe sa ba za a musu kallon ba albarka ba ba za a karbe su ba shi sanya ake cewa tawahama fi akhir umri ai wani ya samu rudani karshen rayuwar shi to ire-iren su waɗannan ya ajje hadisin da aka samu kamun wannan lokacin wanda aka tabbatar hadisai ne ingantacce ingantattu to wannan hi mu dauke su sai mu yi lissafi da su eh lalle a dangana su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili saboda manzon Allah yayi kashedi man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisi ne wanda yake sahihai duk wanda ya sake yi mini ƙarya abinda ban faɗa ba ya faɗa ya ce e na faɗa ya ce to ya nemi masaukin shi ya nemi mazaunin shi a wutar jihannama wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to ina ga wanda zai ma ubangiji ƙarya shi ne yake bayyana mana hadisi ne riwaya ce daga sharika da abdullahi bin abi namr daga abi salma abu salma bin abdurrahman bin auf sahabi ne na wannan ne sika ne sikatun muksir wanda ya shekara ta 99 daga hijira daga garin makka zuwa madina annahu qala lalle ya ce yake cewa sami'a qaumun al-iqama wa'ansu mutane sun ji tayar da ikama an riga ya an ta da ikama faƙamu yusalluna sai suka yi tsaye suke salla salla raka'atai alfajiri fa kharaja alaihim rasul sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya huto musu fa qala sai yake cewa a salata ne ma'an sin sallah guda biyu za ku sallata a lokacin sallatar sallah guda ɗaya ita ce sallah asuba ya sake maimaita musu haka a salata ne ma'an shin sallah guda biyu za ku sallata a lokacin sallatar sallah guda ɗaya lanka ita ce sallah asuba wa zalika fi salatar subhi ya ce wannan kuma an yi shi ne a lokacin sallar asuba fi an raka'atai millatai ne ƙablar subhi a kan raka'o'i guda biyu wanda ake sallata kamun sallar asuba su ne raka'atai alfatin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu inkari idan an riga ya an tayar da ikama to babu wata sallah in ba sallar ba da take farilla ba idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka riga ya aka tayar da ikama to ba wata sallah wadda za a sallata in ba sallah ba wadda take ta farilla ba wannan shi ne hukunci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta sanya da zaren ladani ya ta da ikama to kowata salla kake ka yanki saboda lokacin sallar wannan wadda za a sallata ya riga ya shiga ba wata salla wadda kake da hurumin ka sallata in ba wannan sallar ba da aka tayarwa ba ikama ba sai dai rangwame da aka yi misalin ka riga yi ka zo raka'a ta biyu ladani ya tira ya fara tayar da ikama idan kana iya ganin kana iya samun damar ka kammala sallar ka kamun a yi kafara ta araba kana iya ka kammala amma dai idan babu dama ka sallame Allah shi zai baka ladan wannan niyya da kai ta wannan sarka a guda biyu kamun sallah tana filan nan da ka da kai niyya in kuma sallah ce raka'atayn al-fajr kana da damar karama ta bayan limamin ka ya riga ya sallame daga sallar asuba ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya tsara sallah ya tada sallah sallah raka'atay al-fajr bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallame daga sallar asuba ne shi ko mun sani bayan sallar asuba ba wata sallah wadda mutum zai sallata in ba in ba in ba raka'atay raka'atay ash-shuruq ba rakawoyi guda biyu bayan a bayan rana ta riga yi ta hudo gwalgwadon goron mashi shine gwalgwadon minti 20 ko minti 15 bayan rana ta riga yi ta hudo a wannan halin zaka iya sallata wata sallah amma dai bayan sallah asuba ba wata sallah wadda take da nafila wadda mutum zai iya yin ta an haramta da ya tashi ya fara wannan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wata salla ce ka sallata sai yake cewa a ai sallar rak'atai fajr ce bai sallace ta a gida ba ya iso masallaci iqama an riga ya an tayar da sallah ya shiga sallah manzo Allah bai ce mai komi ba wannan shi ke nunawa manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka inin wanda bai same ta ba zai sallace ta ne bayan limamin shi ya sallame daga sallar asbahi shi ne nan manzo Allah ya musu inkari ku bari lokacin da aka gama sallah sai ku sallace ta amma dai idan aka tayar da ikama ba wata sallah wadda ake da hurumin a sallata in ba wannan sallah wadda take ta farilla ba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس wannan riwaya daga yahya bin yahya laifi daga imam malik yake cewa lalle labari ya cin me abdullahi dan umar raka'atai alfajir sun kubce me bai sallace su ba kamun sallar asuba bayan ketawa alfajir haka bayan sallar asuba bai sallace su ba har sai da rana ta riga ya ta hudu ya ce faƙaɗahu ma ba da arbal'ati shams sai ya raba wannan rakatai alfajar bayan rana sun rigayi ko rana ta rigayi ta hudu وحدثني عن مالك أن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه سنع, سنع مثل الذي سنع ابن عمر إجتشا دقا يحيى بن يحيى ليسي دقا إمام مالك للي عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق دقا القاسم بن محمد بن أبي, أبي بكر يجتشا عن, عن القاسم بن محمد دقا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه سنع مثل, مثل الذي سنع ابن عمر يا أيكة كتم كتم أبن abdullahi dan umar ya aikata kenan shi ma ya sallaci mi ya sallaci rakatai alfajar bayan hudawar alfajar ko bayan hudawar rana kenan wannan a dunkule yana karantar da mu rakatai alfajar lokacinsu kamar yadda hadisin ummu salma da hadisin aisha ya bayyana mana lokacin da ake sallatar raka'atai alfajr shine bayan ketowar alfajr idan alfajr ya keto ladani yana kiran sallar shi idan yayi kiran sallah bayan yayi kiran sallar shi kai sai ka tashi ka sallaci wannan raka'atai alfajr wannan shine lokutan ta wanda zaka sallace ta ana yin ta a gida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta amma dai idan ka ji tsoron sallar asbahi za ta kubce maka a cikin jam'i ka barta ka zo masallaci idan ka zo masallaci ka tarar ba a tayar da ikama ba za ka sallaci raka'atai alfajar in ka mubasharatan ka dau niyyar wannan raka'atai alfajar ce kuma ita ce tahiyyatul masjid ɗinka kaga ka ka ka ka je yi tsuntsu biyu da dutse daya idan baka samu ba dama haka ba ka iso masallaci an rigaye an tayar da ikama ko ana tayar da ikama ko kuma an rigaye an shiga sallah ka shiga sallar ka ka samu ladan jami'in ka bakka da hurumin ka koma baya ka ce baka sallaci raka ajai alfajir ba he ka sallaci raka ajai alfajir sannan ka zo ka sallaci sallar da take wajibi a kanka kinan za ka bar wannan rakatai alfajarin ka zo ka bi limaminka idan an kammala sallah ka tashi ka yi wannan rakatai alfajarin idan kuma ya kasance limaminku yana jinkirta sallah ko lokacin da aka yi sallah an jinkirta makuratar jinkirtawa har rana ta hudu ba ka samu damar yin ta ba bayan kun kammala sallah asbahi saboda idan ka samu raka'a daya kamun rana ta hudu tabbas ka samu sallar asuba a lokacin ta kamar yadda muka karanta riwaya a can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana wanda ya samu raka'a daya kamun rana ta fada ta fadi ya samu sallar la'asar a lokacin ta wanda ya samu raka'a daya kamun rana ta kamun rana ta hudo tabbas ya samu sallar asuba a lokacin ta shine lokacin sallah wadda take ta ramuwa ta farilla duk lokacin da ka tuno da ita rama ta zaka babu hira a ce lokacin mudawar rana ne a lokacin wadawar rana ne yin ta zaka kamar yadda muka karanta riwaya man nasiya salat man nasiya salatan man nasiya man nasiya an salatin aw man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dhakaraha duk wanda ya manta wata sallah ko kuma a yayi barci akan sallar bai sallace ta ba to lokacin da ya tuno da wannan sallar zai sallace ta ba wani kace a ai lokacin mudawar rana ce yana ɗaya daga cikin lokutan da aka haramta yin sallah ba na sallace ta a'a sallace ta farilla wajibi ka ita to irin halin da zai kasance ka sallace sallar asuba a irin wannan halin kana iyawa karama raka'atai alfajar lokacin da rana ta riga yi ta hutu amma dai in kai ne ne zaka yi sallarka kana iya sallatar raka'atai alfajr sannan ka sallaci sallarka wadda take ta farilla ko da jami'in ne kasancewar hadisin bilal wanda yake babu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wani wani wani wani me yake kiran shi da hausa mai ake kiran shi rami wanda ruwa yake taruwa a cikin shi kwari maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wani kwari suka yi barci da suka tashi lokacin da hatsi da hantsi ya buge su zahir rana ya buge su manzo Allah ya farka ya tada su yake cewa Bilal ya aka yi ya aka yi da aka ce maka kai gadi har zuwa lokacin alfijir ya keto mu tashi ka tayar da mu mu ji tashi mu sallah yake cewa ai manzo Allah wanda wanda ya amshi ranka shi ni ma shi ya amshi raina shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi mu bar wannan wurin da suka bar wannan wurin suka gusa aka yi arwalla suka sallaci raka'atai alfajir sannan suka yi jami'i suka sallaci wannan salla wadda take ta asuba kenan idan ka tashi zaka sallaci wannan raka'atai alfajir sannan ka sallaci sallaka ta asuba in kuma jami'i ne ka taras kenan zaka sallaci salla ta asubahi bayan ka kammala sannan ka sallaci wannan raka'atai alfajir wallahu ta'ala a'lam sai littafi na gaba malai ke cewa kitabu salatin jama'a salatul jama'a wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan sallah wadda take ta jama'a sallar da za a halarci masallaci a sallace ta tare da 'yan uwa a cikin jami'i malai ke cewa babu fadl salatin jama'ati ala salatin fadli babi wanda zai mana bayani fadlar sallah a cikin jama'a akan sallah wadda mutum zai yi ta a keɓance shi kaɗai wani kuma sallah ta jama'a idan muka ɗauka jamhurin malumai sun ta akan wajibi ne wajibi ne hatta da mazhabin zahiriya da wudu zahiri ya karsasa ya kakkaura akan matsalar wajibcinta dalilin hadisi wanda za mu karanta a nan gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yunkurin ƙona gidajen mazajen da ba sa huta sallah sallah wadda take ta jami'i duk da kasancewa da kai wa'ansu malamai wanda suka dauke ta akan sunna ce wadda take mu'akkada amma dai wannan fada ce wadda take marjuhiya fada ce wadda bata da dalili sallah ta jama'a wajibi ne ga kowane namiji malai kawo mana babi wanda zai mana bayani akan fadalar sallah ta jama'a akan sallah ta mutum shi kadai yake banta yi sallar shi shi kadai حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة wannan riwaya ce wadda imamu bukhari ya hutar da ita a cikin kitabul adhan babu fadlu salatul jama'a babu wanda yake mana bayani fadlar sallah a cikin jama'a haka imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul masajid wa mawadi'us salat babu fadlu salatul jama'a babu wanda yake mana bayani fadlar sallah a cikin jama'a haka imamun nasa'i a cikin sunan shi ya hutar da shi a cikin al-iqama babu fadlu al-jama'a babu wanda yake mana bayani fadlar sallah a cikin jama'a daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga nafi maula abdullah dan umar wanda mu shekara ta 116 daga hijira daga makka zuwa madina daga abdullah dan umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda mu shekara ta 73 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa salatul jama'a salla a cikin jam'i tafdulu salatal fardhi ta hi fadala akan mutun yake banta shi kadai a gidan shi yi salla bi 27 daraja da daraja 27 kaga idan ka dauka matakaiya na sallah kullum yana bambanta daga wuri zuwa wuri inda zan mutu daga gidana in zo masallaci in yi sallah to wannan sallar ta hi daraja akan sallar da zan sallata a gidana da daraja 27 inda zan ɗauki hanya in nika gari in kama hanya in tai masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a haramin madina in yi sallah ta yi fadala a kan sallar da zan yi a nan mai daraja 27 da sallah dubu in na ɗauka kuma daga nan na tahi garin makka haramin makka na yi sallah ta yi a kan masallacin ko haramin madina da dubu ɗari kaga ko ina kowanne yana da matakin shi inda zan bar gida in zo masallaci ina da daraja 27 to kaga bai kamata ba mutum ya yi wa kanshi wabuta ya yi wa kanshi rashin hankali ga lada nan ana cewa a huto kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu karanta riwayoyi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bambancin mu da mu da munafukai shine halarta sallah ta ibishai da sallah asbahi to ka gani in ba so kage a sanya ka ba daga cikin layin munafukai ba to hutawa daga gida ka zo ka halarci sallah a cikin jami'i shine abin da yake dacewa kuma shine wajibi a gare ka kuma idan ka sallaci wannan sallah kana da fadala akan sallar da zaka sallata kai dai lakka da daraja 27 malamai suna cewa hatta ya kasance wai an ce an gama sallah a masallaci yace ba a baka dama ba ka zamna a gidanka kai sallah ka huto masallacin ka zo kai sallah a cikin masallacin ka zo ka yi ta kai daya ya yi fadala a kan ka zamuna kai ɗelakar a cikin gidanka hutawarka daga gida duk taki ɗaya da za ka yi ka ɗaga ka ajiye yi an ƙanƙare maka zunubai an ɗaga maka da rashinka ta wannan ladan kaɗai an ya kai mutum ya bar gida ya zo masallaci duk taki ɗaya a ɗankare maka zunubi a ɗaga maka darajarka ka shigo masallaci ka sallaci ka yi tahiyyatul masjid gaisuwa ga masallaci raka'a guda biyu yace za a rubuta maka kana cikin sallah ma dama kana zaune a wannan wurin to kaga wannan wata daraja ta kai wannan kuma ka tashi ku yi sallah tare da jama'a a cikin jam'i ladan sallar wannan tahi ladan ta daga akan sallar ka da zaka sallata kai kaɗai a keɓance da daraja 27 رواية تبيوك تشاو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا wannan riwaya ita ma imamul bukhari ya hutar da ita a cikin al'azan babu fadlu salatul jama'a babu wanda yake mana bayani fadlar sallah a cikin jama'a haka imam muslim a cikin al-musali wa mawadu salat babu fadlu salatul jama'a wa bayanin tashdidu fi takhallufi anha babu wanda yake mana bayani akan fadlar sallah a cikin jam'i a cikin jama'a kuma da bayani akan shaddada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi akan wa'inda ba sa hutawa sallaci sallar jama'a a cikin jami'i a cikin masallatayya haka imam turmuzi ya wutar shi a cikin as-salat babu ma jaa fi fadl salatin jama'a fi fadl jama'a babu wanda yake mana bayani akan fadala ta salla ta jama'a daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga ibn shihab muhammad bin muslim az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi daga sa'id bin al-musayyab rahimahullahu ta'ala wanda ya mutu shekara ta 90 daga hijira daga Makka zuwa Madina ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai an Abi Huraira ta daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi wanda ya mutu 57 daga hijira daga Makka zuwa Madina yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hada yana cewa salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu sallah a cikin jam'i ta hi fadala akan sallar ɗayan ku yayi shi tilo shi kadai yake banda yayi sallar shi yace bi 25 juz'an da wani bangare da wani bangare guda 25 akan sallar shi kadai وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة في في في فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء wannan riwaya imam bukhari ya fitar da ita a cikin kitabul adhan babu wujub salatin jama'a babu wanda yake mana bayani akan wajibcin sallah ta jama'a wajibi ne tun mutumin da yake da lahiya yake da damar hutawa daga gida ya zo masallaci to wajibi ne ya halarci masallaci ya sallaci sallah wadda take ta jama'a haka imam muslim a cikin kitabul masajid wa mawadu salatul babu fadl salatul jama'a wa bayan tashadduri fi takhallufi anha babu wanda yake mana bayani akan fadala ta sallah ta jama'a da bayani akan shaddadawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi akan waɗanda suke sabawa ba sa zawwa masallaci sallaci sallah wadda take ta jama'a haka imamun nasai shi ma a cikin al'imama ya gudar da shi a cikin babu tashaddul fi takhallufi anil jama'a babu wanda yake mana bayani akan shaddadawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ga mutanen da suke kin hutawa su halarci sallah wadda take ta jama'a daga Yahya bin Yahya Laysi daga Abu Zinada Abu Zinada Abdullah bin Zakawan al-Qurashi wanda ya mutu shekara ta 130 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina sikatun faqihun yace daga Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi ya ce an al'a'araj al'a'araj shi ne abdurrahman bin hurmus al'a'araj wanda ya mutu shekara ta 117 daga hijira daga makka zuwa madina sikatun arimun sabatun yake cewa daga abi huraira abdurrahman bin sakhrin dausi yarda Allah shi tabbata a gare shi ce lalle manzan Allah tsira da manta Allah shi tabbata a gare shi ya wada yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi shine ubangijinmu subhanahu wataala yace laqad hamamtu an amura bi khatabin bi hatabin ya ce na yi umarni niyya na yi yunkurin in yi umarni a hada mini itace fa yi sai a hada musu bakin wuta sun ma'amuru bis salati in yi umarni wani yayi kiran sallah fa yi azanu laha sun ma'amuru bis salati fa yi azanu laha sannan in yi umarni a yi kiran sallah sun ma'amura rajulan fa yi umman nasa sai sai sannan in yi umarnin wani ɗaya daga cikin ku ya limanta wasu mutane sun ma'ukhalifa ila rijalin ya ce in tahi zuwa ga mazajen da ba sa hutawa yin sallah a cikin jam'i ya ce fa'uhar rika alaihim biyu ta hun in kona musu gidajensu ya ce wallazi nafsi biya da hina rantse da wanda rai na ke hannun shi lau ya alabu a hadukum annahu ya jiro azaman saminan ya ce da ɗayanku zai sani zai samu ko da ɗayanku ya sani zai samu wani kashi wanda yake memeko au mirmatai ni ko kuma zai samu mirmatai ni shine nama wanda yake kasan kohoto shi ne ake kiran shi da almirmatai ne shi ne abinda namun da yake kasan kohoto kaga ai ba wani abu bane ba wanda yake mai yawa ba ya ce hasanatai ni masu kyau ya ce la shahidar isha'a ya ce ai da ya halarci sallar isha'i to duka wannan abin da za ka samu yahi abin da za ka samu abin ubangijinka yahi waɗannan abubuwan da za ka samu na rayuwar duniya da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasheji wannan manzan Allah bai aikata hakan ba inda ya aikata da an bi ana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙona wasu habban shi gidajensu to dalilin wannan maslahan manzan Allah kamar maslaha ce ta yakan ko kashe ko kama munafukai wanda suka cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a garin Madina inda ya aikata hakan da sai a ce a ai manzan Allah yana kama waɗanda suka musulunta yana azabtar da su ko yana kashe su wanda yake son shigowa addinin musulunci sai ya ce a to tunda ana kashe yan ciki mu ina wani yan waje ya za a yi mu shigo shi sai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙura duk da kasancewar ya san su sun sani da ya san su amma dai ya haƙura ya kau da kai akan cutarwar cutarwar da suke yi ne to shi ba wannan dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba amma dai sabida ya nuna girman zanubin kin hutawa sallata sallah ta farilla a cikin jama'a ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wannan magana ya kusa ya yi yunkurin ya sanya a haɗa mai itace a sanya musu bakin wuta ya ce ya yi umarni a yi kiran sallah a tayar da ikama a umarci wani ya yi limanci shi kuma ya huta da wa'ansu mutane ya tafi ya ƙonar gidajen mazajen da ba sa huta sallah ya ce amma dai dalilin maslaha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai yi ba wannan yake ƙara tabbatar maka lalle wajibi ne mutum madamu zai ji kiran sallah ka leka ga abdullahi bin ibn ummi maktumin makaho ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai yahe min sallah ta jam'i ba ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ni wa mutum ne makaho ba hanya ga ta nan ba kyau ba gare ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina iya yin zamana a gida in yi sallah a gida manzan Allah ya ce mai kwarai kwa har ya juya ya tafi manzo Allah yace ku kirawo shi yace kana jin kiran sallah yace eh ina jin kiran sallah kiran sallah yana kai mu ne yace to ka zo sallah ba a yahi maka ba to baranta na yanzu ga lasfika kana kana waccin uwa duniya zaka ji ga ka ji an an keta kiran sallah kaga wajibin ka ne ka bar abin da kake ka zo kiran da ubangijin ka yake yi maka ubangijin ka yana bukatar ya ganka yana bukatar ka halarci wurin shi ka zo ka zamna ka zo ka zo ka sallaci wannan salloli wanda aka umarce ka ko aka farlanta maka ka aiwatar da su hadisi din ya rage mana kuma lokacin ya ja mu yi da sashi yake cewa haddathani an malik an abin nadr mawla umar bin ubaydillah bin busar بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة إلا صلاة المكتوبة وأنا الرواية إتما إمام البخاري هترد إتا daga kitabul azan babu salatul layli babu wanda yake mana bayani akan sallah ta dare haka imam muslim ya fitar da ita a cikin babu sai babu salatul nafila fi fi fi baiti wa jawaziha fil masjid babu wanda yake mana bayani a mustahabbancin yin sallah ta nafila a gida kuma da halaccin ta idan mutun ya bari ya zo masallaci wannan kuma fa biha wa ni'ma wannan halaka ne mutun yayi amma dai mustahabbi ne mutun yayi ta a gidan shaka abu dawud ya fitar da shi a cikin abwaab salat babu salatul rajul at-tatawwu fi baitihi babu babu wanda yake mana bayani sallan mutum in dai ta nafila ce ya yi ta a cikin gidan shi haka imamu turmuzi a cikin babu salatu babu ma ja fi fadli salatu tatawwi babu wanda yake mana bayani akan fadlan sallah wadda take ta nafila hadisi ne daga imam ma daga yahya bin yahya laysi daga imam malik daga abin nadar abin nadar maula umar bin ubaidillahi bin busr shi ne ake kiran shi busur bin sa'id al-hadrami ina kintastan ya musu shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa anna zaid bin sabit qala zaid bin sabit bin dhahat bin sabin sabin bin zaid bin al-urzan wanda al-ansari al-najjari al-madani wanda musu shekara ta 45 daga hijira daga garin makka zuwa madina sahaban da ya hada mana al-qur'ani har karo su biyu da lokacin abubakar da lokacin usman bin affan yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa afdalus salati salatukum fi biyutikum yace mafi fadalar sallah mutum yayi sallah a cikin gidajen shi ko mafi sallah ko shine sallah ku a cikin gidajen ku illa salatul maktuba sai dai sallah wanda take ta faralla asbahi azhar la'asar magriba isha'i wannan wajibi ne mutum ya halarci masallaci ya sallace ta wannan game da kowanne namiji sai dai hukuncin yana samun sabani game da mace kamar matar da ta zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ke cewa ya rasulallah inni uridu salata ma'aka ya ma'aikin Allah ai ina so ni in yi sallah tare da kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa na'am inni araftu salat inni araftu zalika yake cewa ai kwarai kwa na ga ai himmaki na gani ai kina so ki yi sallah tare da ni a cikin masallaci na yace amma dai abin da zaki sani shine salatul mar'ati fi fi fi fi masjid qaumiha afdalu afdalu min salatiha fi masjidi hada kaza Allah yake cewa sallar mace a masallacin unguwarsu ya yi alkhairi ko ya yi fadala a kan sallarta a wannan masallaci na a ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama so dubu nawa so dubu daya akan sallah a wani a wani masallaci ko ma bayan shi amma dai da yake hukuncin mace ne hukuncin ta kuma bangaren halarta sallar jami'i tare da jama'a ya sha bamban manzo Allah yake ce mata sallaki a masallacin unguwarku ya fi fadala akan sallaki a masallaci na wannan yake ce mata kuma sallaki a cikin gidanki ya fi fadala akan ya fi fadala akan ki sallaci sallah ta jami'i a masallaci masallacin unguwarku ya ce kuma sallake a cikin ƙuryarki ya yi fadala a kan ki sallaci sallake da farilla a cikin balbalin gidanki ko baranda ɗin gidanki wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mata a gani amma dai kuma ya zakka yi da hadisin da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni game da mazaje la tamna'u ima Allahi masajidan lahi kada ku hana bayan Allah iyallanku idan sun nuhaci sallah ku ta masallaci sallata sallata jam'i ku hana su ku ta yi masallaci maza Allah ya hani akan haka kuma gashi nan ya bada fadala ta yi sallah a cikin kuryar ɗakin ta ya yi fadala nan malamai suke cewa ai mas'alar inda mace za ta hutu ta zo masallaci to mafi yawa ba sallar bace kadai ba za ta zo ɗaukan wani abu wanda bata sani ba shine za ta nemi wani ilimi shi kuma neman ilimin nan ya yi alkhairi akan ta zamana a gidanta ta sallaci sallarta cikin ya lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa mata muhimmanci wurin neman ilimi ko ya ba su dama iya dama akan su nemi ilimi su zo masallaci su ji abinda maza suke ci cikin ya lokacin da suka aka zo manzo Allah ya sanya wa maza yake musu karatuttuka suka zo suka ce manzo Allah mu ma a ware mana mana lokaci inda za a zo a ringa yi mana mu ma karatuttukan nan irin yadda ake yi wa maza ai hukuncin ai ba ɗaya hukuncin ai dukkan ba ɗaya ne kamar yadda manzo Allah ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa yake cewa wannan me yake cewa na lirrijali nasibu min maktasar wal nisa'i ba ita bace ba nake so wancan dai gaba can wurin ɗari da wani abu yake cewa wannan wallahu ta'ala in ta zo na tano insha Allah abinda makaranta daidai Allah babu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu daga kan kakanninmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amannan arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun sai sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata ta abin da yake sharri ne game da addini game da rayuwa game da iyali muna fatan ubangiji ya canza mana da mafi alkhairi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi zube amma albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka wannan kasa ta mu muna fatan ubangiji ya ƙara amintar da ita ya yalwata mata cikin arzikinta ya datar da mu ya datar da ya datar da dukkan jagororinmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك